الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 26 ga watan biyar shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na uku kuma za mu tashi ne akan aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi wanda muna cikin tsakiyar kisar ashabul kahf da Allah madaukin sarki ya ba da labari so za mu ji yau mai za mu dora akan abinda muka fara fada ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Allah madaukakin sarki yana ba da labari waɗannan mutane sun shiga cikin wannan kogo sun wato kamar yadda Allah ba da labari a satin da ya wuce ya kwantar da su suna wani bacci mai tsawo na shekara 309 yace a wannan yanayi wa tarar shamsa idza tala'at tazawaru ko tazawaru an kafihim zata al-yamini wa idza gharabat taqriduhum zata shimal yace zaka ga rana shine wa tarar shams wannan yana bayani ne dangane da halin su a lokacin da suke cikin wannan kogo wa tarar shamsa wal khitabu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma li kulli ahadin kowane mutum ma wanda yake yana sauraron kissa din za ka ga ainihin wato rana ta zawaru an kafihim idan ta zo sai ta rinka kaucewa ya kamata ranar ta, shiga kogon ta buge su a lokacin da suke kwance din nan amma duk ranar da Allah ya fitar da rana inuwa tana wucewa to idan ta zo daidai kansu kawai sai Allah ya kautar da rana rana ba ta taba su shine tazawaru an kafihim subhanallah wata kudura ta ubangiji kenan tabaraka wa ta'ala mana za ga tana kaucewa shi yasa amfani da tazawaru a larabci akan ce zara fulanan fulanun sadiqahu wani ya kai ziyara ake cewa amma asalin ziyara tana nufin almailu ne zara fulanun sadiqahu ai ana nufin mala ila sadiqihi mala ilaihi shi yasa ake cewa shahadatu zur shaidar kaucewa wa tara shams idza tala tazawaru tazawaru yani tamilu tana kaucewa wato daga ainihin wannan kogo din a wannan lafazi na tazawaru akwai kira'o'i kamar haka kirar ibn amir ya karanta da tazwaru bizinati tahmaru ko kuma tazwarru kamar yadda zaka ce tahmaru wa tara shams idza tala'at tazwarru mai kwanta zawaru anan hafsu yace tazawaru mutanen kufa asim da hamza da kisa'i sun karanta tazawaru bi fathil azai da nafi'u da ibnu kasir da abu amr su kuma sun karanta tazawaru tazawaru duk wannan kira'o'i ne bi tashiri zai kenan asalinsa ta tazawaru ne sai aka cire ɗayan daga cikin tawon din takfifan وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تنا كوتشيوا daga wannan kogon nasu sai ta rinka komawa za ta yamini wato bangaren dama idza tala'at wa idza gharabat taqriduhum zata shimal idan kuma ranar ta zo ainihin faduwa shine wa idza gharabat daga gurubu shamsi ne idan ta zo za ta fadi takriduhum sai ta tsallake su takriduhum daidai yake da taqta'uhum wa tatajawazuhum wa tatrukuhum sai ta tsallake su ba ta buga su a fitowarta ba ta shafar su sannan idan ta zo faduwa ma ba ta taba su shine takriduhum zata shimali wahum fi fajwatin minhu alhali su dinnan suna cikin wannan kogo suna wuri mai faɗi yalwatacce karka ɗauka a ƙuntace suke a cikin kogon wuri ne mai faɗi da ya kamata rana ta taɓa wurin amma abin mamaki idan ranar ta zo sai ta tsallake hanyar rana ce amma kuma Allah ya hana ta ta wuce mana kai mai karatu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka gansu a cikin wannan yanayi idan rana ta fito ba ta taba su sai ta kauce ta bangaren dama idan ta zo faduwa taraha inda gurubi ha tamilu anhum kadhalika haka kuma sai ta kaucewa fa hiya fil halataini la tasilu ilaihim lokacin fitowarta ba ta taba su lokacin da za ta fadi ma ba ta taba su wannan himaya ne min Allah kariya ne Allah ya bayar daga gare shi don ya nuna cewa waɗannan mutane waliyai ne ya yi wannan ne hatta la tu'zihim bi harriha kada ranar nan ta cutar da su da ainihin wato zafinta kar ta cutar da su don in rana tana bugan abu ya ɗebi shekaru yana canja launi so ita ma in ta buge su suka da ku za su canja launin su zuwa wani lokaci sannan kuma rana yawan dukansu da za ta yi zai sa suturarsu ya riɓe suturarsu ta lalace kuma ga za su shekaru masu yawa to so ake in sun tashi bayan shekara ɗari uku nan su gaba abin da ya canja Allahu akbar wa hum fi fajwatin minhu suna cikin wato wuri yalwatacce a cikin wato wannan kogo malaman tafsiri suka ce suna tsakiya alfajwa a larabci ana nufin almakanul muttasi wuri mai fadi wuri mai yalwa shi yasa an ciro shi ne daga faja in an ce faja ana nufin nisanta tsakanin abu kaza da kaza shi yasa ake cewa rajulun afja wamra'atun fajwa mutumin da yake da fadi da rata tsakanin cinyoyinsa guda biyu akan ce da shi rajulun afja ko imra'atun fajwa malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan tafsirin wannan gaba wata rashamsa idza tala'at tazawaru ko tazawaru ko tazwarru an kafihim zata yamini wa idza gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin minhu suna da maganganu da yawa kamar haka karshe Allah ya ce zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah abinda ake maka bayani man yahdillahu fa huwa muhtadi wanda Allah ya shirye da shi to shine shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wanda ya bata to ba za ka taba samun wani majibincin al'amari da zai shiryar da shi ba malaman tafsiri wajen fassara wannan aya sun yi maganganu kamar yadda Imam Razi ya kawo su a takaice yace suna da kaulani wasu suka ce kofar wannan kogo a buɗe yake ta ɓangaren hagun ma'ana ƙofar kogon ta ɓangaren hagun ɗin kogon a buɗe take idan rana ta keto to sai ta zama tana daman kogon to kenan tun da ƙofar kogon a hannun hagun take to rana in ta zo tana bugan dama to kenan rana ba za ta shiga cikin kogon ba idan kuma ta dawo faduwa sai ta dawo wato ta bangaren hagun dinsa hasken ranan baya iya karisawa ya isa cikin kogon can tsakiya tunda hun fi fajuwatin minhu a can suke ba sa iya ranan haskenta baya iya riskansu tunda misalin rana ce ta zo za ta faɗi to karfinta bai kai ta riske su ba to sai kawai a rinka ba su iska mai daɗi wanda za ta rinka shigansu wannan ra'ayi na farko kenan idan kun lura a wannan bayanin kenan ana nuna yanayin ginin kogon ne ya sa ranar ba ta taɓa su haka ne? tafsiri na biyu suka ce a'a gaskiya ba haka ba ne abin da ake nufi idan Allah ya fitar da ranar sai ya hana ta ta taba su ne tsabar wato wata karama ce da ubangiji ya musu ga ranar ya kamata ta taba su amma in ta zo sai ta kauce idan ta fito idan ta zo faduwa ma Allah sai ya hana ta ta taba su wannan wani abu ne khariq lil'ada wani abu ne wanda yake is abnormal ba abu ne da aka saba ba ya saba wa al'ada wannan karama ce azima khassallahu biya ashabal kafi wanda Allah ya keɓance wato waɗannan mutane samari da suke cikin wannan kogo haka fakhruddin razi ya faɗa a cikin wato tafsirinsa to kun ga anan gurin in kun lura da ra'ayukan nan guda biyu kamar wannan na biyun shi ne ya fi don a ciki kaga a ƙarshe ce zalika min ayatin la hana ranar nan ta taɓa su duk da ya kamata ta taɓa su yana daga cikin aja'ibin ubangiji yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ga dama shi yasa ya ce zalika min ayatin la ko da yawa daga cikin malamai tafsiri suna faɗa cewa kin taba sunan da rana ta yi ba wai ginin kogon ne ko kuma yanayin yadda kogon wato yake ba a tsabar kudurar ubangiji ne tabaraka wata'ala kuma ya cancanci ya aikata haka don ya nuna walittakan waɗannan ai zalika alladhi fa'alna ma'ahum min ayatina wannan abin da muka aikata musu yana daga cikin ayoyin mu addalla ala qudratina al-bahira ayoyin mu da suke nuni akan wato ikon mu mai bayyanannen iko mai karfi ikon Allah tabaraka wa ta'ala wa iradatuna allati la ya'jizuha shay da kuma nufin mu da ba abin da yake gagaran ainihin wato wato wato baya gagaran mu to shine Allah ce man yahdillahu man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda ya bata kuma ba za ka taba samun waliyi majibincin al'amari da zai shirya da shi ba wanda Allah ya shirya da shi hanya ta gaskiya ya waffaka shi ila sawabi to wannan shine daidaitacce shiryatacce wanda Allah ya ba shi rayuwa akan addini wanda Allah ya dora shi akan hanyar gaskiya wanda Allah ya dora shi akan biyayya gare shi to wannan shine shirayye shine alfa'izu bil hazzil awfari fid daraini wanda yake mai rabauta da babban rabo a cikin gidajen nan guda biyu wa man yudlil hulla wanda kuma Allah ya batar da shi an tariqil mustaqim daga hanya ta daidai to wannan falan ji da lahu ya kai Muhammadu ba za ka taba sama masa ba nasiran yansuruhu wani mai taimako da zai taimake shi wa murshidan yurshiduhu ila tariqil haqqi ba za ka taba samun kuma mai nuni da zai nuna masa hanya ta gaskiya ba daidai yake da faɗin saman ya hadillahu fa huwal muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun da kuma faɗin sa wa man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni sannan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyi na gaba ya kama yi mana bayani wato a ya nuna mana wani abun mamaki da ya samu waɗannan samari matasa sai yake cewa me وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا Allah ya ce wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa tahsabuhum idan ka gansu zaka tsammance su aiqaz kamar a farke suke in ka gansu suna kwance a kogon nan kamar ba bacci suke yi ba amma Allah ya ce wa hum ruqud alhali kuma bacci suke alhusban a larabci yana nufin azzannu alhusban huna bi ma'ana zannu sannan aiqaf shi kuma abin da yake nufi jam'i ne na yaqif mana zuddun na'im arruqud jam'i ne na arraqid abin da ake nufi anna'im da arraqidu da anna'imu shay'un wahid duk abu ne guda ɗaya kenan wata zunnuhum zaka zace su kai mai karatu ko annabi sallallahu alaihi wasallama inda shi ake magana a ido in ka gansu aiqadan muntabihin a farke suke idan su gwara-gwara walhalu annahum ruqut alhali kuma bacci suke to ya za a yi haka malamai suka ce sababin wannan zato shine dole ka zaci haka saboda su waɗannan samari na asabul kafi gashi an ce an kwantar da su suna bacci ne amma idan su abu ɗaya ke su baccinsu idan abu ɗaya ke rangadau garau idan abu ɗaya ke suna ma juya idan dama da hagu shi yasa Allah ce wani kallibuhum zatal yamini wa zatal shimal kuma hajjuyi suna yi gaba ɗayansu suna ta bacci ga idan abu ɗaya amma kuma sai ga mutum ya juya ɓangaren dama ya kuma kuma juyawa ɓangaren bangaren hagu shine wani kallibuhum zatal yamini wa zatal shimali wani kallibuhum din yana nufin wani harrikuhum muna motsa su in ji Allah bangaren damansu da bangaren hagunsu wai kun san me hikima? Allahu akbar tsabar kula ne da gangan jikin saboda kar su dade a kwance anan din gara ta zo ta ci jikin ko wani abinci ya ci jikin shi sa ake ana juya su ko tsire ne in ka dora shi a wuri guda baka juya shi ba akwai matsala ko ba ka bane shi sa zaka ana yi ana me ana juya shi to su ma da Allah ya kwantar da su din dan saboda kar ma su cutu da kwanciya ta bangare guda sannan kada ƙasa ta cinye bangaren guda ita kanta kasar in ta ga an daɗe an yi shekaru an ɗau lokaci ba a yi fara cin jikin za ta yi to shine sai Allah musu hikima sai yake mai yake juya su wani kallibuhum za ta liyamini wa za ta shimali yana jujjuya gangan jikinsu don ya kula da gangan jikin to sau nawa aka jujjuya Allahu alam Allah kaɗa shekara 309 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة شكرا دري uku da tara kai ka isa ka ce sau nawa aka juya su malaman tafsiri wasu sun yi ta kokari ana ta shigo da wasu maganganu a ce ai kaza ne duk bai tabbata ba yawa bai tabbata ba ba abin da za a faɗa sai abin da ya zo da nakali sahihi shi yasa duk ingantattun littafan tafsiri za ga ba su irin ka ambatan wannan sau nawa aka jujjuya su ba to ba ma wannan bakar makalla wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid suna cikin wannan kogo ga kuma shi kare karen nan ya shimfiɗe hannayensu bil wasid a gindin kofar kogon me haka wai dan idan wani ya zo wucewa ya ga kamar karen gadinsu yake yi ɗabi'a da al'ada kare in yana kwanta dama yana miƙe mai yana shimfiɗe hannunsa ne haka ya zauna kamar gadi yake yi akwai abin mamaki a cikin wannan kalmar alwasid abin da ake nufi gefen kogon kusa da ainihin kofar kogon ko kuma ma wasu na cewa alwasid ana nufin shi kofar ce ta kogon wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid karansu ya shimfida zira'insa guda biyu bil wasid a bakin kofar kogon abun mamaki ashe suna tafiya tare da karansu kenan ko ya miƙe tafin hannayensa da ƙafafuwansa ya kwanta ya miƙe hannayensa to shi ma nan malaman tafsiri wasu a wasu takaddun yuhawiluna an yadhkuru ismal kalb suna ambatan sunan karen hada la asla lahu ba shi da asali ba shi da tushe ba wanda ya faɗa annabi bai faɗi sunan karen ba kamar yadda ake faɗan ai ga kalan karen ashabul kafi launinsa kaza a'a mai kaza ne mai kaza duk wani malamin tafsiri da kaji yana ta tsawaita harshe yana wannan surutan ba su da asali maganganu ne wanda ba a faɗe su ba so ba kar Allah kawai cewa ai kare shikenan kawai kuma kai ka san kare to kare ne kawai kuma ba damuwa akai ka san baki ne ko ja ko gajere ko ko mahaukacin kare ko lafiyayyen kare ba ba wanda ya ce maka wannan an fahimci wannan Allah ya dade cewa lawi tala'ata alaihim lawallaita minhum firara da za ka leƙa su samarin nan da suke kwanci a cikin wannan kogo shekara 300 da wani abu kana kallon su lawi tala'ata daga ittila'i ne da za ka leƙa su lawallaita minhum firara wallahi sai ka ruga da gudu saboda yadda za ka gansu din abun zai baka mamaki wala muli'ata minhum ru'ba kuma sai an cika ka da tsoro daga gare su saboda gaskiya a ce mutum shekara 300 yana kwance bai tashi ba wani irin bacci ne wannan kuma kaga idan sa gwara-gwara yana kallon ka ai dole ka ruga da gudu a to shine Allah ya ba ya ba mu labari akan wannan malamai Allah musu rahama suna faɗa cewa akwai hukunce-hukunce a cikin wannan aya yanzu a cikin wannan aya ɗin in kun lura akwai abubuwa da yawa wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimali wa hum wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasidi law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamula'ta minhum ruba abubuwa ne kamar haka tasabuhum ayqadan wa hum ruqud abu daya wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata ash-shimali abu na biyu wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasidi abu na uku law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamula'ta minhum ru'ba abu na hudu akwai hikimomi kamar haka abu na farko wannan ayar tana nuna mana yana da kyau bayan mu'ujizozin da Allah ya nuna da ƙarfin mulkinsa da ya nuna to yana nuna mana muhimmancin abokantaka da mutumin kirki suhbatul akhyar min fawaidil aya tadullu ala ahammiyati suhbatul akhyar suhbatul salihin ka rinka abokantaka da mutanen kirki waye zai gaya mun ta ina za mu fudda wannan a cikin ayan nan zan ba da littafi sadaka fi sabilillah a ina za mu gane muhimmancin yin aboki da mutumin kirki a cikin ayan nan na'am ban ji ba eh an yi magana kare ba ala'ance shi ba kamar ya an yi magana kare ba ala'ance shi ba tun daga kare kayan banza ne ko amma yau kare ba a tsine masa ba ku ce Allahu akbar kai ma karo naka na'am alaikum salam mumtaz dan ya nuna mana cewa zama da mutanen kirki yana da muhimmanci ka duba Allah ya ambaci kare duba kazantar kare amma tun da yana tare da matasa masu aƙida na tauhidi har ya samu gindin zama aka ambace shi a layin mutanen kirki kuma ba a soke shi ba sai me to akwai littafi guda nawa kenan karka maimaita abin da suka faɗa na'am na'am eh tun asali da suka baro wannan gari da ake shirka suka keɓance kansu a cikin wannan kogo sun abokanci junansu don su mutanen kirki ne Allah ya ambace su kwarai da gaske Allah ya saka da alheri na'am ko an ɗauke point ɗin naka me za ka ce ai ba kai sallama muna jin ka eh eh a'a kaga a cikin ayar zaka fitar mun me zama da mutane kirki a cikin ayar na malam na zama da mutanen kirki zai saka gudanar da addininka a cikin ayar nake so ku fitar mun ba wai amfanin zama da mutanen kirki nake tambaya ba na'am amfanin jujjuya hagu da dama me alakar sa zama da mutanen kirki na'am duk ba shi nake nufi ba a cikin ayar me yake nuna mana mu zauna da mutanen kirki na'am eh shi kansa mai karen ya samu daraja da ai masu karen su ne ai kalbuhum Allah ce karen nasu ne ai ba na wani mutum bane a waje nasu ne karen ok wai kana nufin darajar samun to yanzu waye mai daraja kare yake da daraja ko su eh haka ne ya kasance tare da su ba har karen ya zama nasu gaba daya tabbas shi ma ya samu wannan saboda tsohuba da mutanen kirki ya yi kyau na'am malam na'am kwarjini da imani na'am Allah ya kara maka imani da kwarjini amma duk da bara ka baka da amsa anan kai na karshen kofa can eh me zaka ce sai ka yi da ƙarfi duk wanda bai da murya ya ajiye hannunsa na'am eh abota da mutanen kirki yakan same ni ba ba cewa ne a gaya mun amfanin zama da mutanen kirki ba a ina ayat take nuna mana muhimmanci da zama da mutanen kirki na malam to wannan gwaragwaran idan suka maya ci gaba yi bayani watakila ko na fa'ida ne wannan gwaragwaran idanun nasu wai ko ya mutum ya yi niyyar ya sace su sai ya gaba to me kafa ɗaki na anan ni tambaya ta me ayat take nuna mana akan zama da mutumin kirki na malam eh yana sami ta ina za mu fidda wannan ayar na malam ina jinka eh eh ci gaba na'am eh haka na'am wanda zai cutar da su mana sun nemi shawarar junansu shawartan abokin zama na kwarai yakan kubutar da kai daga halaka to bari ku ji abin da malamai suka faɗa imam ibn kasir a cikin tafsirin sa ga ɗaliban ilimi in sun samu dama su koma ya yi bayani ya ce a nan gurin na farko dai akan karen Allah ya ambaci kare ya shimfiɗe hannunsa ya ce daman wannan shine al'adar karnuka wannan ya ce wa hada min sajiyatihi wa tabi'atihi yana daga cikin yanayin kare da ɗabi'arsa kullum idan ya kwanta ko yana gadi a wani wuri to za ka ga ya miƙe waɗannan hannayen nasa so wannan kare Allah ne ya ajiye shi a wannan wuri don in nuna wa mutane bayan kulawar da Allah yake musu to ga kare ma shi ma yana nan ya harusuhum yana ba su kariya shi yasa ya zauna a waje bai zauna a ciki ba imam ibn kasir allah masa rawa ya ce zaman karen da allah ya ce bilwasidi a bakin kofa shi kansa akwai hikima me yasa tun da kalbuhum allah ya ce karensu ne kuma dubi shekara 309 me yasa karen bai kasance tare da su a cikin kogon ba sai zama yana waje amsar ita ce ai mala'ikun rahama daman ba sa shiga inda kare ya shiga don a tabbatar maka da wannan abu tun can fil azal haka yake tun da waɗannan mutane akwai samun rahamar ubangiji a tattare da su akwai kulawar ubangiji a tattare da su to duk da karen nan ya samu abin yabo a nan gurin amma kuma ba a bashi ya shiga cikinsu ba don kada a hana mala'ikun rahama su shiga inda yake kenan wannan yana nuna maka kai ka sani in ka ajiye kare a gidanka to mala'ikan rahama baya shiga yace shi ya faɗa ibnu kasir yace li annal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalb mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare kama warada fi sahih kama yadda yazo a cikin sahih bukhari me yasa ma aka ambaci karen anan yace saboda karen albarkarsu ya dandana dalilin albarkarsu ne ya samu albarka fa asabahu ma asabahum minan naumi ala tilkal hal sai abin da ya same su na dogon baccin nan sai shi ma ya same shi ashe shi ma karan baccin yake yi amma mai wucewa in yazo sai ya ganshi kamar gadi yake yi ashe bacci yake yi to kaga anan an nuna mana fa'idoji na kyamatar ka ɗauki kare ka sa shi a gidanka tunda kaga waɗancan mutanen ma su ma ba su sa kare a cikin ɗakinsu inda suke kwanciya ba sai suka bar shi a waje so ajiyar kare da turke karnuka da muke yi a gidajenmu ana kashe kudi ana sayon karnuka wani an ce ya je kasar waje ya sayo kare miliyan uku naira miliyan uku kare daya wannan mai arha ne ba ya gina masa gida na kaza gida ba a gidansa ma akwai gidan karen da ɗakinsa sosai da shimfiɗa mai kyau aka ce daɗin da karen na yake ci sai a tara makotansa bila adadin ba su cin wannan daɗin yana kula da shi ka mutunta kare kamar yadda kafirai suke mutunta kare ɗabi'ar ɗaukan kare ɗin nan ka ajiye shi ka kai shi kana kashe masa kuɗi ɗabi'a ce ta kafirai haka suke a amerika haka suke a ingila yanzu amerika ingila kasashen suna har suna da wani abin da suke je da shi dog benefit dog benefit shine duk wanda yake da kare a gidansa to akwai wani albashi na musamman da gwamnati take bashi saboda kula da karen yaronka karami a gidanka in yana da kare to a baitul malin gwamnati a asusun gwamnati duk wata zai je a kai alad ma zai gani an turo masa saboda ya dauki wannan kuɗi ya kula da karensa yi wa karen wanka sai masa abinci mai kyau ba a dukansa kwarai da gaske ka yau shi asibiti har da asibitoci fa na karnuka a yi ta yi masa allura ana kula da lafiyarsa in za a tafi a sashi a gaban mota mata kuma masu aurensa su aure shi sai ka ga mace baturiya ta auri kare wannan karen shi yake zuwa ke kwanciya da ita wallahi ka ga mutum yana tafiya yana duk inda zai je da karensa ko obama da ake ta nuna shi da wa zaka yawanci da kare a bayan shi yana bin saboda kare yana da muhimmanci a wajensu amma mu shari'a ce mana ta yi innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura da gidan da yake da akwai kare da gidan da aka rataye hotuna gwamnan garin ku ne shugaban kasan ka ne a wani ciyaman ɗinka ne wani ɗan majalisa ne kare ya faɗaɗɗe wanda ya hau ya faɗi yana ta nema ya kasa ci duk ka je ka ka ka ka ka ka ka ka lanka shi ya yi ya faɗi amma dan jaraba wai sai ya dawo kana nan kana liƙa shi duk wanda ya ajiye hoto a gidansa mala'ikan rahama ba ya shiga ko hoton waye ko malamin ka ne ba a saka hoto a ɗaki ko a gida ko wani abu hoto ba addini ba ne sa shi rataya shi haka annabi ya faɗa kuma hadisi yana nan ba canji innal mala'ika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura ka je ka kwanta a ɗakin da mala'ikar rahama bai zai zo ma ba ka je su tattar kanka ana dukan ka ba za ka nemi taimako ba wanda zai taimaka maka to haka imam ibnu kasir ya faɗa yace wannan wa hada fa'idatu suhbatil akhyar wannan shine fa'idar zama da mutanen kirki zababbu kai kokari ka nemi abokin kwarai kar ka zauna da abokin banza kada ka zauna da mutumin banza kada ka zauna da matsiyaci kada ka zauna da wanda yake nufin sharri bataccen mutum zai maka illa yace idan har wannan kare ya samu ambato a cikin alkur'ani don saboda ya zauna da mutanen kirki to ai wani kare kai da ka zauna da wasu mutanen kirki ai ya fi cancanta ka samu yabo a wajen Allah Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin su shi ma ya fada yace Ibn Atiya ya ce yace ya kawo riwaya daga Abul Fadl al-Jauhari yake cewa inna man ahabba ahlal khairi duk wanda ya so mutane masu alkhairi to lallai zai samu albarkarsu duk wanda ya so mutanen alkhairi nalamin barakatihim to zai samu albarkarsu ka so mutanen kirki ake so a ce maka son mutanen kirki yakan saka amfana da albarkarsu yace kalbun ahabba ahla fadlin wa sahibahum fa zakarahu Allah kare ne fa ya so mutanen kirki ya kasance tare da su har ya samu matsayin da Allah zai ambace shi fi muhkami tanzilihi a cikin alkur'aninsa qurtubi yace a to idan har kare zai samu wannan addarajatul ula bi suhbati wa mukhalatati sulha'i wal awliya'i da zamantakewa da cakuda da mutanen kirki da waliyan Allah salihan bayi har Allah ibada labarin sa fi kitabihi a littafinsa fa ma zannuka bil mu'minin al mukhalitin al muwahhibin al muhibbin lil awliya to me zaka ce dangane da mu'minai da suke cakuduwa suke zama da waliyan Allah da salihan bayi idan kare ya samu matsayi Allah ya ambace shi a cikin Qur'ani saboda ya zauna da mutanen kirki to yaya mutumin da ya zo yana son salihan baki kaji kana son mumine kana son sahabbai kana son tabi'ai kana son yan uwanka mumine da kake rayuwa da su ai min babi alwa min babi aula yace to wannan rarrashi ne da jan hankalin muminai da ɗaukaka darajarsu da waɗannan kalmomi masu daɗi kuma musamman waɗanda suka ce suna son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yabi kare a cikin Qur'ani ya ambace shi a cikin Qur'ani anan saboda yana tare da mutanen kirki to ina ga wanda yake tare da annabi ina ga wanda yake son manzon Allah yace shi ahlus sunna ne shi manzon Allah yake so shi sunna annabi yake bi sallallahu alaihi wa alihi sallama riwaya ta zo daga Anas dan Malik yace wata rana ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharija ne min almasiri muna fitowa daga masallaci sai muka haɗu da wani mutum a ƙofar masallaci sai ce ya manzon Allah mata sa'a yaushe ne ne tashi alkiyama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma adatta laha sai annabi yace da shi me ka tanadar wa tashin alkiyama fa kana rajul istakan kaman mutumin ya nuna gajiyawa sai ce kai kiyama sai shi ya rasulullah ma adattu laha kathira salatin wala siyamin wala sadaqa ban tanadar wa wannan ainihin wato kare wato wannan kiyama ba yawan sallah ko yawan azumi ko sadaka ba gaskiya ni ban da wani tanadi mai yawa sai dai ni gaskiya ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai annabi ya ce da shi to fa anta ma'a man ahbabta kai kana tare da wanda kake so a wata riwayar anas dan malik yake cewa fa ma farihna ba'da al-islam farahan ashad min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta ma'a man ahbabta ba mu yi farin ciki da wani abu ba mafi tsananin farin ciki irin farin cikin da muka ji annabi ya ce mana kana tare da wanda kake so to yanzu kai in kana son annabi kana tare da shi amma alqazi iyad ya faɗa alamar son annabi alamatu muhabbatihi ittiba'u asari sunnatihi alama kana son manzon Allah da gaske a ga kana bin sunnarsa yace fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa ababakar wa umar annas yace ina shaida muku ina son Allah ina son manzon Allah ina son abubakar ina son umar fa arju an akuna ma'ahum ina fatan in zamanto tare da su wa in lam a'mal bi a'malihim ko da ku ban yi aiki irin na abubakar da umar da manzon Allah ba da sauran sahabbai ba jama'a wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin ka nuna ƙaunarka ga ainihin wato mutanen kirki kuma ka zauna da ainihin wato mutanen kirki to me Allah ya sake cewa akan waɗannan matasa وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا Allah madaukin sarki yake cewa wa kadhalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum kamar haka muka tashi waɗannan mutane don su tambayi junansu su yi tambaya a tsakaninsu qala qa'ilun minhum kam labistum wani daga cikinsu ya ce wai kai kwanan mu nawa muka zauna anan ko shekara nawa muka zauna ko yini nawa muka zauna qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai wasu suka ba da ansa a ciki suka ce kai yau ai kwana ɗaya muka yi koma rabin kwana qalu rabbukum a'lamu bima labistum sai dai suka ce kai gaskiya ubangijinku ne kadai ya san kwana nawa kuka yi ko shekara nawa kuka yi su a junansu suka yi wa kansu tambayi suka ba wa kansu ansa amma idan kuna so ku gane faba'asu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila almadina daman da suka zo kwanciya da kudin su aljihu tun na wancan lokacin sai ɗayan su sai yake ce da su to ku aiki wani daga cikin ku da wannan kudin naku ya shiga wannan garin bi wariki kuma in an ce warik ana nufin kudinsu ilal madinati zuwa ga wannan gari falyanzur ayyuha azka ta'aman ya je ya duba ya zabo muku abinci mai kyau mai tsafta mai daɗi shine azka ta'aman wal ya'tikum bi rizqin minhu yazo muku da arziki daga daga wannan kudin rizkinin ana nufin abinci mana wale ya cikin bi ta'amin minhu sai Allah ya ambaci abincin da sunan arziki wal yatalattaf sannan ya tausasa ya bi a hankali wajen bincike da neman abincin kada ya zo ya bari ya yi wani abin da za a gane shi bako ne a gari wala yush'iranna bikum ahada kada wani ya gane ku ko mutum ɗaya a cikin gari nan gurin Allah madaukin sarki yana so ya nuna mana cikakkiyar mu'ujizar da ta faru su kansu sun gane cewa kai lalle Allah ya amfani da su ya nuna karfin mulkinsa da sarautarsa bayan wannan tilkar muddatu tawila lokacin nan mai tsawo da suka kwanta suka yi wannan dogon bacci da ba taba irinsa ba Allah ya ce muka tashe su daga baccinsu don sashen su ya tambayi sashi kamar dai su akan sun ji kai wannan bacci ko ya yi tsawo sai duk Allah ya sa suka farka shi ne Allah ya hakaito mana yaya yanayin tambaye ya kasance sai wani yake tambaya wai wannan baccin da kuka a cikin wannan kogon kwana nawa kai sai wasu suka ba da ansa ai kwana ɗaya muka yi don sun duba suna kamar rana ta faɗi ne sai suka duba kuma sai suka ga ranar bata faɗi ba sun hangota suka ce ka au ba da yau ko kuma dai rabin rana ne ko mun yi bacci tun da asuba ne sai yamma muka tashi shekara ɗari uku ba malaman tafsir suka ce zai iya ko shakka ne suke yi yauman au ba da yau ko kwana ɗaya ko kuma rabin kwana muka yi to shine alkur'ani ya hakaito mana wasu daga cikinsu sai suka mayar da ilimin sanin adadin lokacin da suka zauna a wannan wuri na Allah ne qalu rabbukum alamu bima labistum kaga tauhidin kenan tunda dama yan tauhidi ne da aqida sai suka ce kai ai ubangijin ku shi yafi ku sanin me kuka zauna Abdullahi dan Abbas ya kafa hujja da wannan aya shi kuma ya kokari a iliminsa ya zakulo mana mutum nawa ne su nawa ne wai waɗannan matasan ya ce su bakwai ne kuma wannan aya ce ta nuna su bakwai ne to ta yaya ya ce a ayar an ce ƙala ƙa'ilun minhum kam labistum kaga wannan ƙa'il dai ka san mutum ɗaya ne wani daga cikinsu mutum ɗaya a cikinsu kenan ya ce kam labistum kaga ɗaya ya fito sai ya ce da aka zo ba da ansa sai suka ce ƙalu a wajen jawabin ƙalu labisna yauman aw ba'da yau to ya ce a larabci kuma in an ce ƙalu to jam'i ne to jam'i kuma mafi ƙarancin jam'i mutum uku ne to za mu ɗauka mutum uku ne mutum uku a cikinsu suka ce kai yauman au ba'da yau sannan kuma sai ya sake kawowa wasu daga cikinsu sai suka mai da ilimin abin ga Allah shi ma sai ya ce kalu kalu dinan jam'i ne ya ce aƙallul jam'i salasa mafi karancin jam'i mutum uku ne ya ce to kaga ɗaya ya yi tambaya uku sun ba da ansa uku kuma duk sun daɗa mai da abin game ga Allah shikenan fatilka saba'atun kamila sun zama bakwai kenan cika ku inji abdullahi ibn abbas sarkin karatu kenan a lokacin da ya rasu aka binne shi aka ce ka yau an binne ilimi yau ba an binne ilimi akwai karatu akwai karatu haka ya faɗa kuma kansa a tsaye ya fassara almajiransa ya wuce ba wani wanda ya ina ya ce ba haka ba فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا yace idan kuka shiga ku tafi ku je ku nemo wannan abinci a wannan gari wannan gari wani garin ne garin da za su nemi abincin garin da suke cikin wadda anan aka tsayar da aka tsaye da su a wannan kogo suka yi wannan bacci wasu kuma suka ce ilal madinati tunda ya kawo shi da ma'arifa ku tafi zuwa garin nan da da suke zama garin da suka zauna kafin su shiga kogo ka koma can garinmu da muka zauna kafin mu zo kogon nan ka je ka nemo mana yi abinci duk lokacin da ka zo to ka nemo kasuwa sannan idan ka shiga kasuwan ka nema mana abinci mai kyau mai tsarki tunda mun yi bacci mun tashi muna jin yunwa shine falyatikum bi rizqin minhu waliyatalattaf Allah ya yi amfani da waliyatalattaf wato ya yi ƙoƙari ya yi amfani da allutfu a fistighfa wajen ɓoye kansu ya yi amfani da dikka wajen amfani da hila da dabara wajen neman wannan abinci da shiga wannan gari hatta kar wani ya gane ku shine yace wala yushiran nabikum ahada yace innahum in yazharu alaikum ka karanta na'am
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
Allah ya ce kaga can ya ce wala yushiran nabikum ahada innahum in yazharu alaikum lalle su waɗannan mutane mutanen gari idan har suka gane ku in yazharu alaikum yatlu'u alaikum suka tsinkayo ku suka gane ku kuma suka kama ku kasalin azharu wato ana nufin abin da zai fito fili i bayyana in lamarin ku ya bayyana yarjumukum to gaskiya fa za su jajjefe ku don za su ga wasu bakin mutane ne da ba san su ba shekara ɗari uku yarjumukum za su jajjefe ku da duwatsu har sai sun kashe ku saboda kudin wasu mutane ne daban ba irinsu ba yanzu kai barin tambaye ka kawai yanzu muna nan sai wani mutum ya zo mana dan shekara 300 da ta wuce akwai mai zama a nan ni da ko ni da nake fasaran wallahi gaba zan kara shekara 300 a ce wannan mutum shekara 300 ai bai gani ba a ce mutumin shekara 300 ne da ta wuce to za su dauka ku wasu mutane ne daban kun zo ku musu wani abu wata halitta ce yarjumukum ko kuma an sun muku mai sauki au yu'idukum fi millatikum millatihim kai ko sai su dawo da ku hanyarsu hanyarsu ta shirka idan ku suka dawo da su da suka dawo da ku hanyarsu ta shirka walan tuflihu idan abada to shikenan kuma babu ku ba rabauta kuna cikin dan tauhidin ku Allah ya yi muku karama ya girmama ku daga baya kun zo an dawo da ku bayan kun gudu wancan gudun da kuka yi kuma an dawo da ku hanyar kafirci hanyar shirka to walan tuflihu idan abada Allah yana nuna duk wanda yake rayuwa akan hanyar shirka da kafirci bai zai taɓa rahota ba shi sa ka zama mai tauhidi mai aƙida ba bautar kabari ba bautar wani Allah ba shirka ba kiran wani Allah ka rike Allah shi shi kadai in ba haka ba walan tuflih idan abada har abada ba za ka rabauta ba za ka rabauta ba kenan kun ga wannan yana nuna mana lallai waɗannan mutane sun shiga cikin wani yanayi na firgici da ainihin wato tsoro da damuwa to insha Allah idan mun zo sati mai zuwa to za mu ji meye ya faru da suka shiga garin suka je neman abincin yaya aka yi me ya faru insha Allah al-usul qadim abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh